وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadithi na dubu da ɗari uku da biyar a yau za mu ci gaba a kan hadithi na dubu da ɗari uku da shida a cikin sahihul Bukhari, wanda kamun hadisin al'imamul Bukhari ya aje babi da unwan babu ma yunha minan nauhi wal buka'i wa zajiri an zalik. Wannan babi ne dama wanda ke bayani akan hana kuka da kururuwa da kuma hadisin da ke nuna tsawatarwa akan haka ɗin. الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيعة ألا ننوح لوكتند النبي مبايع دماتا تتي يا akhadha alaina ay al'ahda annabi ya dauki alkawari da mu inda albay'ati wajen da yayi mamu alkawari albay'a shine dauka alkawari na biyayya kina lokacin akwai lokacin da mata suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mashi mubaya'a alqur'ani ma ya nuna irin wannan mubaya'a يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم كنا wannan ya nuna akwai mubaya'a lokacin da annabi ya wannan mubaya'a sai da ya ɗaukan masu alkawari baicin ababen da aka hana kuku yin nan, to kuma banda kururuwa da faɗan abin da shari'a ba ta yarda da shi ba lokacin da aka yi mutuwa. Shi ne, Fama wafat min nan ra'atun cikin waɗanda aka yi wannan alkawari da su. wanda suka ma annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a ba mace wadda ta cika wannan alkawari ta aje kururuwa da yin kuka irin wanda bai kamata ba a wajen mutuwa ghayra khamsin sai guda biyar daga cikin mata khamsin iswa akwai ummi sulaim ita ma ta bar yin wannan kuka irin na jahiliya. Wa ummil ala ita ma haka nan, wa ibnati abi sabra imra'atu mu'ad wa imra'ataini da imra'atu abi sabra ita ce matan mu'ad wa imra'ataini da kuma wasu mata guda biyu a wibnati abi sabra ko kuma ‘yar abu sabra wa mra'ati mu'adin wa mra'atin ukhra kidan wannan yana gaya maka riwayoyi ne nan lokacin da ya ce wabnati abi sabra imra'ati mu'ad malamai suka ce wannan ibnatu abi sabra wata mace ce daban ba matan Mu'az ba ce, kenan dai mata ne guda biyar, kenan akwai Ummu Atiyya ita kanta, akwai Ummu Sulaim, akwai Ummul Ala, wabnati Abi Sabra, akwai kuma ko matan Mu'azu. Kenan matan Mu'azin daban take da wannan matan. amma yanzu wannan siyaki da ya zo wabnati abi sabra imra'ati mu'az kamar imra'ati mu'az badal ne na imra'ata abi sabra to kuma ita ba ita ba ce don haka wan ba a taini shi ne ya ce au ibnatu abi sabra wa mra'ati mu'ad kenan wannan ya nuna bambanci tsakanin wannan da waccan wa mra'atin ukhra kenan ga ummu atiyya ga ummi sulaim ga ummi ala sannan akwai ko imra'atu mu'ad da imratu abi sabra da wata mace daban kidan wannan dai mata ne wanda suke daban-daban ba mace guda ba ce waɗannan su ne suka cika alkawarin da annabi ya yi na kan mata su rinka kururuwa suna wayo su wayo kansu sun mutu sun lalace a wajen rasuwa in an yi su ne wanda suka cika ma annabi alkawari malamai suka ce bayi a nuna duk mata gaba ɗaya ba su cika wannan alkawari ba sai wannan guda biyar ɗin kawai. A'a, waɗanda aka yi mubaya a tare da su ne, su ne aka zana a nan aka ce ba wanda suka cika wannan alkawari sai wannan mata guda biyar. Saboda mata suna da gajen dangana, suna da gajen dangana, kuma mafiya yawa musiba ta mutuwa tana bugun su ne su fiye da yadda take bugun maza ko dai ya zama na uba ne wanda yake ginshiki a gida shi ne zai zo a ce ya rasu yaya ya'ya za su shiga ciki wani hali za su shiga ciki kai kanka kana hangen wasu gidaje lokacin da mai gida kenan da wasu gidajen lokacin da mai gida ya bar gida halin kamar ƙasa da sama suke komawa suna cikin izza suna cikin daraja suna cikin girma da girmamawa to sai kaga kuma sun dawo ƙasa saboda mai gida ya bar gida haka macen tana cikin izzarta in ya zama da miji ya tafi sai kaga su ma sun zama abin tausayi kenan su suka fi samun kansu cikin musiba lokacin da rasuwa za ta samu don haka da wahala su iya kama kansu kenan sai dai biyar aka samu wanda suke suna da haƙuri suna da kamewa ummu sulaim ba mun ganyen da ta yi ba lokacin da ɗanta ya rasu mijin ma ba ta faɗa mashi ba aka ce ta wanke shi ta aje sai daga baya sannan ta ba shi labari wannan ma dai yana nuna wannan kuka abu ne wanda yake muhimmi barin shi barin shi abu ne wanda yake yana da muhimmanci tunda ba a ɗauka alkawari da mubaya'a akan wani abu sai abu wanda yake mai girma to in ya zama na annabi cikin abin da yake zana masu wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yafsarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin sai ya saka kasurun ka kuka da kururuwa irin wanda shari'a bata yarda da shi ba babul qiyami lil janaza wannan babi ne wanda zai yi bayanin in aka ga gawa a tashi a miƙe. الإمام البخاري يتي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم دقا عبد الله بن عمر شيكما يرويت دقا ربيع آمر ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يجي إذا رأيتم الجنازة إن كوكا أن تهود دقاوى فقوموا حتى تخلفكم كميكي تهي حتى باكو بايا قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع حتى باكو بايا إتا جنازي كوكما ها أجيتا أتكين كبرنتا كوكما ها أجيتا jiran a ida sa niyyarsa ta cikin kabari. Yanzu malamai suka ce kun gani? Yanzu ga tabi'i ya ji daga tabi'i. Az-Zuhriyu tabi'i ne. Salim wannan ɗan gidan Abdullahi ibn Umar kenan. kaga tabi'i ya ji ga tabi'i to wannan ne yasa cewa in wanda yake tabi'i ya dangana wani ga abu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai faɗi wanda ke bayan shi ba irin wannan hadisin ana ce mashi al-mursal saboda me yana yiwa ba daga sahabi ya ji ba ga wani ne ya ji kaga wannan ya nuna mamu ga mutum guda al-imam az-zuhri yana daga cikin sigarut tabi'in gashi ya rawaito daga Salim. Salim din nan kuma ɗan Abdullahi ibn Umar ne. To kaga kenan da zai dangana wani abu ga annabi yana yiwa kenan ba ga sahabi ya ji ba shi ma ga tabi'i dan uwan shi ya ji. To in aka ce sahabban annabi dukkan su adalai ne. To tabi'ai ba wanda ya ce dukkan su adalai ne. Kenan wannan tabi'in yana yiwa sai ne yana yiwa ba'if ne. yana yiwa amintaccen riwaya ne yana yiwa ba amintaccen riwaya ba ne kenan wannan ya nuna mamu tabi'i yana iya ya ji ga tabi'i ba ga sahabi ba malamai suka ce an samu waƙi'i ya nuna an samu riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i har mutum shidda kamun a kai ga sahabi don haka lokacin da albaikoni yake cewa wa mursalun minhu sahabiyun saqat malamai suka ce wannan kuskure ne wai alhadithul mursal shine wanda sahabi ya faɗi malaman hadithi suka ce in an san sahabi ne ya faɗi jahalatu sahaba la tadurru rishin sanin wannan sahabi wane ne shi in dai an san sahabin ne wannan bai cutar da riwaya kenan sannan ga kuma sahabi ya ji daga sahabi an abihi shine wannan abdullahi ibn umar shi kuma abdullahi ibn umar ya rawaito hadisin daga amir ibn rabi'a ne daga amir ibn rabi'a an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ma'aikin Allah yace idza ra'aytumul janaza faqumu hatta tukhallifakum in kuka ga janaza to ku miƙe har ya zamana ta ba ku baya. Alhumaidai ya ƙara akan wannan ya ce, ba, ko kuma a aje ta a cikin kabari, ko kuma a aje ta gefen kabari kamun a sata. Babun, wannan wani babi ne wanda zai yi bayani. na mata ya ƙudu idan kama lil janaza yaushe ne mutum ke zaunawa lokacin da ya tashi in ya ga janaza al-imam al-bukhari yace haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana al-layth an nafi' an ibn umar radiyallahu anhu anhuma an amir ibn rabi'a عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي إن دينكو يغا جنازة إن دي با بنت زيبا فليقم حتى يخلفها يميكي تسي ko dai har ya ba ta baya ko har ta ba shi baya, au, to khallifahu ko ta ba shi baya, au tu ba'a من قبل من قبل أو توضع من قبل أن تخلفه ko kuma a aje ta tun gabanin ta bashi baya ya zama na an aje janazan lokacin yana iya ya zauna الإمام البخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان منا تكن وتجنازة سي أبو هريرة رضي الله عنه يكام عن مروان فجلس قبل أن توضع سيسك زنا كامن أحد جنازة فجاء أبو سعيد سي أبو سعيد الخدري يزو فأخذ بيد مروان sai ya je ya kama hannun Marwan ibn al-Hakam faƙala kum mike tsaye, fa wallahi laqad alima hada yace wallahi wannan Abu Huraira ya san cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nahana an zalik annabi ya hana mu mu yi zaune kamun a aje janaza faqala abu huraira sadaq sai abu huraira radiyallahu anhu yace lalle ya yi gaskiya. Hadithi na farko wanda ya riga ya gabata wanda ke nuna tashi ga janaza. Tashi ga janaza, hadithai da yawa sun zo da yin bayanin cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya tashi ga janaza akwai hadisan da suka nuna kuma annabi ya zauna sai zamana abinda annabi ke faɗa na sanadiyyar tashin shi ya sha bamban daga hadithi zuwa hadithi akwai lokacin da annabi ya miƙe aka tambaye shi ko kuma aka faɗa mashi cewa janaza ce fa ta bayahudi annabi ya ce mu ba shi muka tashi dan shi ba mun tashi ne dan mala'iku wani lokaci aka tambayi annabin aka faɗa ba annabin ya ce ba ɗan adam ba ne alaisat nafsan ba rai ba ce idan wannan ya nuna kasancewar ta rai ce yasa annabi ya tashi wani lokaci an tambayi annabi da ya miƙe ya ce idza ra'aytumul janaza faqumu in dai har kuka ga janaza ku miƙe saboda mutuwa abu ne wanda yake mai girma kai ya zamana yanda kake cikin kwanciyar hankali kamun ganinka da janaza ya zamo halinka ya zamo iri ɗaya ne lokacin da za ka ga wannan janaza ɗin. Dole a samu canji, wannan miƙewa nuna canji ne. Akwai hadithi na Ali ibn Abi Talib wanda ya ce da annabi ya tashi ga janaza sannan kuma ya zauna ya koma bai tashi da ita. Wani lokaci aka ce ma annabi Yahudu in suka tashi miƙewa suke yi, annabi sai ya zauna, sai malamai suka yi saɓani shin za a tashi ga janaza ko ba za a tashi ba al'imamu shafi'i yana ganin cewa za a tashi saboda annabi ya tashi al'imamu malik wa abu hanifa suna ganin cewa wannan tashin an shafe shi don haka wajen malikiya ma makruhi ne in kaga janaza ka miki saboda wai hadithin an shafe shi saboda Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ba da labarin cewa annabi ya tashi ga janaza sannan kuma ya zauna to amma in kana so kai mu'amala mu'amala ta usulul fiqh wadda take mai kyau akan wannan bangaren sai ka ɗauki ra'ayi na uku wanda ke nuna wajabci ne aka shafe amma a tashi kasancewa shi mustahabbi ne wannan ya halitta ya halitta a miƙe ya halitta a miƙe saboda me lokacin da aka tambayi annabi dan me ka tashi ba yahude ne fa annabi sai ce ba rai bace kasancewa shirai ne illatun la tazul ba lokacin da za a zuwa a ce dan adam ne kuma ba rai bane kenan wannan sanadiyya ce annabi ya faɗa wadda ba ta gushewa ko da yaushe tana nan sannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mu dan mala'iku muka tashi akwai lokacin da kuma mala'iku ba za su zamo tare da janaza ba shi ma wannan illa ce lan tazul to dukkan hukunci wanda aka rataya shi ga wata sanadiyya wadda ba ta gushewa to wannan hukuncin ba a shafe shi an gane amma lokacin da annabi ya ce idan ra'aytumul janaza faqumu wannan umarni da aka yi yana fa'idantar da wajabci ne bi sigati fa'al fal wujubu حقق حيث القرينة انتفت وأطلقت in aka ce ku yi wannan yana nuna wajabci to wannan wajabcin wanda ku yi ke nunawa da annabi ya zo ya zauna ya nuna ba dole ba ne tashin wannan shine mazhabin da ya kamata a rike saboda lokacin da annabi ya ce ba rai ba ne ba wani lokacin da za a zuwa a ce janaza ba rai ba ce ba wani lokacin da za a ce wa janaza ba ta tare da mala'iku to irin wannan hukuncin ba a shafe shi bai zamowa mansukh ne dan in annabi ya tashi dan rai to in aka ce an shafe wannan kuma annabi ya ce dan rai din ya tashi wannan illa ce dan ta zo haka mala'iku in annabi ya ce dan mala'iku ya tashi to akwai lokacin da mala'ikun ba za su zamo ba to sai dai ya halitta a tashi ya halitta a bari irin wannan ne malamai suka zo wajen rajjaha hadithai guda biyu wanda ban taɓa ganin hadithai wanda suka zo suka ci karo da juna ba, wadda suke da matsala wajen asasanta tsakaninsu kaman hadithai wanda ke nuna in aka taɓa al'aura a yi arwala, da wanda ke nuna in aka taɓa al'aura, in aka taɓa al'aura ba za a yi arwala ba saboda jiki ne daga cikin jikinka. Ai, in ka taɓa kunnanka ba a cewa kai arwala ko? To haka al'aurarka bab'atun minka, shi ma jiki ne daga cikin jikinka. Wannan ya ba malamai wahala tun wajen sahaha wannan da za'afa wannan, dukkansu dai a ƙarshe hadithai ne wanda suke karɓaɓɓu sun inganta. To nan hadithai ne kuma suna kishiyoyin juna. hadisi guda ya ce man massa zakarahu fa yatawadda wanda ya taba al'aurar shi to ya je yi arwala hadisi guda an tambayi annabi in an taba arwal in an taba al'aura shin za a yi arwala annabi ya ce dan me innaha bab'atun minka wani yanki ne tsoka ce daga cikin jikinka ai in ka taba hannunka za ka yi arwala in ka taba kunnanka za ka yi arwala kenan kamar yanda ba za ka yi arwala ba in ka taɓa wani yanki daga cikin jikinka haka al'aurarka ba ka yin arwala in ka taɓa ta. To, ka san ai cikin ababen da malamai suka faɗa a wannan hadithai suka ce hadithi wanda ke nuna mammasa zakara hofar ya tawabba wanda ya shafi al'aurar shi ya yi arwala. Suka ce ya shafi hadithi wanda ke cewa innaha bab'atun minka ai tsoka ce daga cikin jikinka malamai raddin da suka yi ga wannan cewa suka yi innaha bab'atun minka sanadiyya ce aka faɗa wadda ke nuna wannan hadisin wannan rishin yin arwalan saboda yanki ne daga cikin jikinka yace suka ce illa ce lan ta zo wata sanadiyya ce wadda aka faɗa wadda ba za ta gushe ba ba lokaci wanda za a zowa a ce al'auran mutum ba jikin shi ba ne. To haka irin nan lokacin da annabi ya nuna cewa ba rai ba ce, ba lokaci da zai zowa a ce janaza ba rai ba ce. Haka mun tashi don mala'iku ba lokaci da za a zuwa a ce janaza ba mala'iku tare da ita. To don haka wannan ba a cewa an shafe shi gaba ɗaya. wannan ke nuna ya halitta a tashi ko an so a tashi ga janaza kuma an in mutum ya zauna bai da laifi ba tare da an ce makruhi ne ba wannan hadithi na gaba kuma na takwas kenan shi yana nuna wanda ya ga janaza za ta wucewa in ba zai tafi tare da ita ba to ya miƙe sai wannan janaza ta ba shi baya ko shi ya ba ta baya ko kuma a aje ita janaza kenan ko dai ajewa ta kamun a shigar da ita cikin kabari ko kuma sa ta cikin kabarin gaba ɗaya. Wannan shi ne ya sa al'imamul Bukhari ya aje wannan unwanin da cewa mata ya ƙudu idan kamalin janaza, yaushe ne zai zauna. Kidan in ba bin janaza zai yi ba, sai ta ba shi baya, ko kuma aje a aje ta inda za a sata cikin kabari in kuma yana tare da janazan ba zai zauna ba sai in an aje janaza ko in an sata cikin kabari al-imam al-bukhari yace a wannan hadisi wanda mun riga mun karanta isnadin shi wanda abu huraira radiyallahu anhu marwan ibn al-hakam ɗaya ne daga cikin shugabanni na Banu Umayya. Shi ne ya zo fa'akaza me? Abu Huraira, fa'akaza Abu Huraira biye di Marwan fajalasa. Abu Huraira ne ya zo ya kama hannun Marwan ibn Hakam suka zo suka zauna. lokacin da Abu Sa'id al-Khudri ya zo sai ya ce wannan ai Abu Huraira ya san cewa annabi ya hana a yi zaune. To yanzu tambaya shi ne, mene ne ya sa Abu Huraira radiyallahu anhu ya yi shiro? Ina yiwa ya manta, ya sani ya manta, ya sani hadithin bai zo mashi a wannan lokacin ba. wannan ma mafita ce. Don haka lokacin da ya tambaye shi, ya ce wannan ya san haka sai ya tuno, kenan lalle annabi ya ce kakko zauna lokacin da aka ɗauko janaza sai in an aje ta ko an sa ta kabari. Wannan ma yana nuna nan ne mutum ya kamata ya zauna. babu man tabi'a janazatan wannan babi ne wanda zai bayanin cewa duk wanda ya bi janaza fala ya qa'udu hatta tuda'a an manakibir rijal ba zai zauna ba sai an aje ta daga wuyan mazaje fa in qa'ada in ya zauna umira bil qiyam sai a umarce shi a ce mashi ya tashi al-imam al-bukhari ya tahaddathana مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا annabi ya ce in kuka ga janaza to ku miƙe tsaye faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tuba wanda kuma ya bi janazan ba zai zauna ba sai an azata da ƙasa kenan dan haka al-Imam al-Bukhari yace amma nakibir rijal kenan sai an aje ta daga wuyan mazaje an aje ta ƙasa sannan mutum ya zauna babu man kama li janazati yahudi wannan babi ne wanda zai bayanin wanda ya tashi saboda janaza ka ba yahudi al-imam al-bukhari yace haddathana mu'adh ibn fadala قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مر بنا جنازة جابر بن عبد الله يتي وتجنازة تاوتيمو فقام لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يا تاشي قوانا جنازة وقمنا به سي مكا تاشي سبودا تاشي النبي فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي sai muka ce ya ma'aikin Allah wannan gawa ce fa ta Yahude qala idza ra'aytumul janaza faqumu kaga nan annabi bai ci masu danne ba sai ce in dai kuka ga janaza ku tashi marra bina janazatun me yasa bai ce marrat ba ai in mace ce abu ana sa ta utanis ko wata utanis تلي الماضي إذا كانت لأنثى كأبت هند الأذى kenan da'u ta'lid tana biyo mafi'li madi in abin da aka faɗa din ta mace ce kenan me yasa ba za a ce marrat bina janazatun ba saboda ababe kamar haka na farko tsakanin fa'ilin da fi'ilin akwai faslin in aka samu wani abu ya shiga tsakanin fi'ili kaga marra fi'il madin ne to sai kamun fa'ili sai aka kawo bina kenan ta shiga tsakanin fi'ili da fa'ili to in aka samu irin wannan ka'ida ta larabci tana cewa kana iya ta'anifi da tazkiri anan eh kana iya cewa marrat bina janazatun kana iya cewa marra bina janazatun shine ibnu malik yake cewa wa qad yubihu al-faslu tarka ta'ifi nahwi atal qadhiya bint al-waqifi atal qadhiya kaga an sa tsakanin fi'li da fa'ili an sa maf'ulun bihi tsakanin su in kace ata al-qadhiya kaga maf'ulun bihi ne bint al-waqifi shine fa'il na ata ba ce atat saboda an raba tsakanin fi'li da fa'ili da maf'ulun bihi tsake su. To, a nan ma kaga bina ɗin nan ta shiga tsakanin fi'ili da fa'ili. Wannan na farko kenan shi yasa aka aje ta utanis wa qad yubihul faslu raba tsakanin fi'ili da fa'ili yana halitta tarka ta'ifi nahwi atal qadhiya bintul waqifi a wannan misalin sannan kuma jana al janazatu ta mace ce amma ba ta mace ta haƙiƙa ba. Ta mace ta haƙiƙa Maryam, Zainab, Fatima, wanda da an kalle ta an san mace ce, tana da sifa ta mace, tana iya ɗaukar ciki ta haihu, tana da kama ta mace, shi ne ake cewa at-ta'anif al-haqiqi. To amma at-ta'anif al-majazi, ta'anifi wanda yake an faɗa ma abu ne kurum, amma in ka kalle shi ba za ka ga alama ta mace ba. Bai haihuwa, bai da kamata mace kamar ashams ashamsu rana kaga ta mace ne zaka ce ittala'at shamsu to amma ba ta aihuwa ba ka ganin wani abu wanda ke nuna ta mace ce wannan ana ce mashi ta'nif almajazi to wannan shi ma ana iya a janye ta ta'disi tare da shi anan janaza ce ta yahudi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawai da suka tambaye shi yayi shiru a wata riwaya ce ba rai bane anan yayi shiru sai dai yace musu in kuka ga janaza ku meke الإمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين waɗannan sahabbai annabi sahal ibn hunayf da qais ibn sa'ad suna zauzaune bilqadisiyya wani gari ne a nan iraq fa maru alaihima ko kuma kusa da bagdad ya ce fa maru alaihima bi janazatin sai aka wuce da wata janaza faƙama sai suka miƙe faƙila lahuma innaha min ahlil ardi ai min ahlil zimma da suka miƙe sai aka ce masu wannan ai cikin yahudu yake ko nasara cikin ahlil zimma suke faƙala inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marrat bihi janazatun faqam فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا شمباري بتي cewa alaisat nafsan din yana nuna tashin da aka yi saboda rai ba wai dan saboda abin da ita wannan ran ta sifantu da shi ba wa qala abu hamza an al-amash an amr an ibn abi layla qala كنت مع قيس وسهل فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة ولن صحابي أبو مسعود البدري دا قيسنا تاشي جنازة إن سكا جنيتا kuma sun dangana wannan ga annabi kenan qais da sahal faqala kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan muna tare da annabi wannan riwaya wadda ta riga ta gabata babu hamlin rijali aljanaza dunan nisa wannan babi ne wanda zai bayanin cewa maza suke ɗaukar janaza ba mata ba. الإمام البخاري حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace ya ji manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza wudi'at al-janazatu in aka aje janaza wahtamala ar-rijal mazaje suka dauki ita wannan janazan ala a'naqihim akan kafadunsu nan an ce ala a anaqihim ana nufin kafado ai ba ga wuya ake azata ba ga kafada ake azata saboda mujawara kusanci da ke da wuya yana kusa ga kafada fa in kanat salihatan qalat qaddimuni in wannan rai ta zamo ta kirki ce ta aikata abubuwa wanda suke na alkhairi sai ita wannan ran ta rinka cewa ku gabatar da ni ku gabatar da ni wa in kanat ghayra salihatin in ya zama wannan ran ba ta kirki bace mutum yayi tabargazar shi a nan duniya qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha sai ita wannan ran ta rinka cewa ya kai canta aina tadhhabuna biha aina yadhhabuna biha ina za su tafiya da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan kowane dabba kowane abu yana jin wannan ƙarar da janaza ke yi sai dai ɗan adam walau sami'ahu sa'iq da a ce zai ji wannan ƙaran da zai so me wannan wahtalaf wahtamala harrijan mazaje suka ɗauke ta wannan yana ba da ma'ana ta mafhumul laqab kuma kaga al-Imam al-Bukhari shi aiki da shi anan ya nuna cewa maza ne ke ɗaukar janaza ba mata ba irin wannan mafhum din wataran yana zamowa eh hujja ko kuma ya zamo arrijal din nan zama sifa ce ta rujula wanda ya sifantu da cewa namiji ne kenan sai ya zamo mafhum ne na sifa kenan wanda dake da sifa ta rujula suka dauke ta kenan mata banda su wannan istinbati wanda al-Imam al-Bukhari yayi daga wannan hadisi kuma shine ake bi jumhurul ulama suna ganin mata ba su zuwa su dauki janaza na farko mata suna da rauni suna da gajan dangana lokacin da za su ɗaukar janazan kukan ma ba su iya yin kuka na hawaye ba wata na faduwa ana tarbota to kaka za a yi a kai wannan janazai sannan kuma yadda Allah ya ɗabi'a ta mata lokacin da za su ɗauka sai sun ɗaga hannuwa da sauransu wasu ababe daga cikin jikinsu za su rinka bayyana shi kuma ba abin da aka so kenan ba don haka maza su ke ɗaukar janaza malamai suka ce to in ya zama da ba mazan fa to a wannan lokaci hali ne na haja allati tunazzal manzilata darura wannan bukata ce mai tsanani wadda take ake aje ta irin matsayi na zarura idan wannan ba a lissafawa da shi in ba mazaje sai su ɗauki janazan sai su je su binne ta su da kansu kenan wannan ya nuna ita kanta janaza ɗin tana magana to in ya zama da janaza ba ta da rai ta ƙaƙa ne za ta yi magana. Wasu malamai suka ce yana yiwa maido mata ran ake yi kamun a tai a kai ta, har ta faɗi wannan maganan. Lokacin da Ibn Hajar ya hakaito wannan maganan ya ce, wannan ba wani dalili dai wanda ke nuna haka ɗin. Kenan an ce ita janaza tana faɗin haka aka ce a ran mamacin ne to yaushe aka mai doran ba wani dalili da ke nuna kamun a ɗauke shi a kai kabari ana mai doma shirai bayan an sa shi kabari ana mai doran shi a tambaye shi amma kamun a kai shi fa ba dalili wanda ke nuna ana maido mashiran shi to amma da me za ta ce wane ne ya ce sai rai ne zai yi magana Allah yana da daman da zai iya sa abin da ba rai ba ne ba ma yi magana hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون kenan wannan ya nuna wasu ababe duka suna magana yana nuna wasu ababe wanda ba a saba ganin sun yi magana ba ga ya fata za ta rinka magana ji zai rinka magana gani zai rinka magana kenan wannan yanda dai annabin ya faɗa za ta rinka cewa kuma ku ce za ka rinka cewa alkaifu majhulun amma kaka ne wannan abu ne wanda ba wanda ya sani saboda annabi bai bada labarin yanda abin zai kasancewa ba wannan dukkan nasosi na gaibiyat haka ake mu'amala da su in ka kutsa sai ka tarda inda hankalinka zai dakatawa ba ka iya ganowa don haka ibnu babbal ne ke hakaito cewa eh yana yiwa rai za a maidowa shi wannan ihtimal din ibnu hajar yace a maidoran ba wani dalili wanda ya tabbatar da ana maidore a wannan lokacin to yanzu da za a kare cewa janaza tana faɗan haka ba tare da an nemi ta kaka ba ta ba shiga cikin wannan ba haka nassosi wanda za su baka labari na sha'ani na Allah na sha'ani wanda suke na gaibi dukkan su zaka ce eh yanda annabin ya faɗa ko yanda Allah ya faɗa haka suke amman kaka wannan ba mas'alarka ba ce alkaifu majhul wa su'alu anhu bida haka nan al-imamu malik ya faɗa Idan in ta kirkice za ta yi rinka gurin a maza aje a kaita dan shi kabari farkon masauki ne daga cikin masaukai na aljanna in ka aikata alkhairi daga nan zaka fara shan daɗi in mugun abu ka aikata cikin rayuwanka daga nan ne za a fara zuba maka bala'i har ƙarshen ila masha Allah fa in taku salihatan fa in kanat salihatan qalat qaddimuni za ta rinka cewa ku je ku kai ni ku je ku gabatar da ni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha ya kaitanta ai kamata ta ce ya waili kamar yadda ta ce qaddimuni dan me aka zo a ce wailaha dan a nisantar da wannan abun daga shi mai faɗan an gane mai faɗan ya nisantar da wannan mugun abu daga gare shi a can fahimta ku salihatan ta ce qalat qaddimuni ku gabatar da ni kamata yi anan ma yace fa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailata eh ya wailata amma ba a ce ya wailata ba sai aka ce ya wailaha ita dai bi ma'ana yadda bahaushe ke cewa can gare su أين تذهبون بها إن هذا كنت فيها دئتا يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان wannan yana nuna akwai ababe wanda Allah maɗaukakin sarki ke keɓanta wasu halittu nashi wanda bai keɓanci ɗan adam da shi ba wani abu ya faru wasu ababe su ji abu ɗan adam kuma bai ji ba kuma ɗan adam yana da ji shi ma mai ƙarfi kamar yadda sauran ababe suke da ji amma inda ya kamata a tambaya ta kaka ne Allah ya sa waɗancan suka ji kuma abu ne wanda ana jin shi amma ɗan adam bai ji ba shi ma wannan yana nuna kamala ta iko na Allah ya zama da sauti ya fito e ya fito wasu su ji sautin kuma cikin masu ji kuma wasu masu jin su kijin shi kiran wannan ke nuna maka ba wai kawai kana da jin bane a'a Allah ne ke ganin dama ka ji ko ka ji walau sami'ahu sa'iqa wannan yana nuna shi dan adam ma yana da karamcin daukan mugun abu tunda wannan dabbobi duka suna ji suna jin abin da ke faruwa amma ba su so me ba amma da dan adam zai ji wannan da zai soma ko dai ya zamo saboda karancin ɗaukar wahala nashi, karancin ɗauka abu na tsoro ko kuma dan janaza ce ta ɗan adam irin shi, wannan tsoron ma kan shi kenan nima haka zan kasance zai iya sa wannan bala'in ya sa shi ya soma. Wannan dai hadisi abin da ya sa Alimamul Bukhari ya zo da shi, dan a nuna maza su ke ɗaukar janaza ba mata ba, wannan kuma shi ne zai tabbatar da makasidin shari'a na kula da halin mace na rauni da kuma kula yanayin tashinta da wani abu gaba ga mazaje. Babu su'ati bil janaza, ana cewa jinaza, ana cewa janaza. suka ce luga ne ga abu ana cewa janaza ana cewa jinaza suka ce a'a janaza din nan ana faɗa ma ita gawan jinaza kuma ana faɗa ma abinda aka aza gawar gare ta ko kuma aksin haka kenan wannan makara din nan ita ma ana ce mata jinaza ko janaza ita kuma gawa ana ce mata janaza wa qala anas radiyallahu anhu antum mushayyi'una yake faɗa ma waɗanda ke tare da shi shi Anas kenan radiyallahu anhu yace ku ku ne masu bin janaza wamshi baina yadaiha wa khalfaha ku masu bin janaza kuna iya ku tai gaba gare ta tunda kasa kuke wa khalfaha kuna iya bin bayanta wa an yaminiha wa an shimaliha ko hannun dama ko hannun hagu wa qala ghayruhu qariban minha wani shi shi ma ya faɗi irin haka kiran wanda yake ƙasa yake bin janaza amma in ya zama da sama kake to bayan janazar zaka bi mota wadda ke ɗauke da janaza ita ke shiga gaba ba wadda take tana bi ba wanda ke ƙasa yana iya ya bi janaza yana iya gaba da baya duka yana iya bin janaza amma wanda yake sama to yana bi bayan janaza ne الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسرعوا بالجنازة دقى أب أبو هريرة رضي الله عنه يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم كي غوغاوا وجن تفيا كي جنازة فإن تك صالحة إن ونرن مي ونن جنازة إن تأيكة الخير فخير تقدمونها za ku gabatar da ita zuwa ga alkhairi, za ku je ku kai ta wajen alkhairi ta fara ɗanɗana ni'ima ta Allah a cikin kabari, wa in ya siwa zalik, in kuma abinda wannan janazar ta aikata mugun abu ne, fa sharrun ta za'unahu an rikabikum, sharri ne za ku ajewa daga wuyanku. Wannan ke nuna nisanta ashrar mutane in suka zamo mutanen banza ne nisantarsu saboda janaza ma an ce in ta mutumin banza ne ku yi gaugawa ku je ku aje ku rabu da sharri daga wuyanku wannan ke nuna in za a kai janaza gaugawa ake yi za ka ga wasu wurare sai ka ga in mota ma ce za ka ga kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a'a so ake a yi sauri fa in taku salihatan in ita wannan janaza ta zama wata kirki ce fa khairun tuqaddimunahu ilayhi wa in taku siwa zalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum in ita wannan rai din wannan janaze ta aikata alkhairi a duniya to ku yi gaugawa ku kai ta kenan gudu ake lokacin da za a tafiya amma sai ka ga ana tafiya a hankali a hankali a hankali saboda janaza ce in aka dawo kuma lokacin nan ne ake gudu wani lokaci ai ta banki mutane hude a maraɗi haka za ka gani sannu sannu sannu sannu in aka dawo kuma mugun gudu har akai ana damuwar mutane da gudun wannan hadithai suna nuna ɗaukar janaza ɗin akan ka faɗa shi ne ya fi, akan ɗaukar ta akan mota. Don haka babban malamin hadithi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, rahimahullahu yana daga cikin wasiya tashi, cewa in an tashi janaza shi ka a ta kan mota. Kenan a ɗauke shi a ɗauke shi a hannu. To wannan kaga yanzu in ka ce za a ɗauko mutum da hannu an ba da aiki da yawa yanzu. Balle ma wasu rasuwoyin ana yin su ne a gida, wasu kuma daga nan ake gyara mutumin kuma a tafi da shi. Shi dai ɗauka dai da hannun shine ya faru zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan in kuka kula ga yanayin kuma hakan za a yi ababen hawansu gashi shine doki jaki raƙumi da sauransu ana iya ɗauka kansu amma za ka ga ɗauka kan waɗannan ababen zai bada wata kamata daban kenan abin da ya fi sauƙi a wancan lokaci shine a ɗauke su haka ɗin to shi malam ya ɗauke shi ne akan sunna ce wadda take ya kamata a bi ta yana ganin ɗauka kan mota ɗin wani abu ne wanda yake sabo an zo da shi amma dai in aka ɗauka ai in aka je za a yi da kai su ai a kafaɗa ake kai shi kenan dai ko akan mota aka ɗauka an rage mashi hanya ne kurum don haka ba laifi abin da ake ganin yana gudana a yanzu shi babban malamin nan Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mutum ne wanda yake yana da tsantsanin ya ga wani abu wanda yake na sunna ne sannan kuma ya zama da ya bar wannan abun. Wannan dai hadithin dai shi ne shi ne, don haka in ma za mu tsaya za mu ta yi a kan babu man saffa saffai ne au talata. Hadithi na dubu da ɗari uku da sha bakwai a kan shi za mu tashi in Allah ya yi, rai sama na altaƙi na saudi Allah hadinakum wa amanatikum wa khawati ma'amalikum ala khairin na altaƙi subhanaka Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين